أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام bayan gaisuwa ta addinin musulunci yau muna sha ɗaya ga watan ramadan hijira ta 1444 biyu ga watan hudu shekara ta 2023 allah ya kaddara mana zama a wannan masallaci na kofar arewa a garin gomel a karatun alkur'ani mai girma da fassara ma'anonin shi gwargwadon yadda allah madaukakin sarki ya hore muna karatu a cikin suratu maryam mun kuma tattauna kissar maryam din alaihi salam da haihuwar annabi isa da yadda aka yi magana a yana zanen goyo ya tabbatar da annabta da littafi da za a bashi ya kuma tabbatar zai zamanto mai tsaye da sallah da ba da zarta matsawar yana rayu mai biyayya ga mahaifiyar shi allah bai mai da shi ba jabbaran asiya Allah madaukakin sarki sai ya ce wanda ya wannan magana tabbas shine Isa ɗan Maryam kawai da hakkin da zai fi ya mutawa ina da akan ta muka kwana ba na iya karanta sai mu gama bayani daga kan ta insha Allah ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الباري تبارك وتعالى ذلك عيسى ابن مريم wannan shine Isa ɗan Maryam wanda ya bada labarin innama inni Abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu yace zalika Isa ibn Maryam shine Isa ɗan Maryam alaihi salam قول الحق الذي فيه يمترون wannan ita ce tabbatacciyar magana allazi fihi yamtarun wanda mutane ke kai komo ko suke shakku a kan shi qaulal haq ita ce tabbatacciyar magana kamar da Allah madaukakin sarki ya ce al haqqu min rabbika fala takun min al mumtarina so menene shakkun da aka yi akan isa ɗan maryam da saɓani da kai komo yahudawa allah madaukakin sarki ya ƙara musu abin da suka cancanta da shi sun zargi maryam da cewa zina ta yi da haka annabi isa ɗan maryam ɗan zina ne magana da ya yana zanen goyo suka ce ba komai bane sihiri ne da dabo kaga magana ta cin gashin kanta take daidai ce ko ba daidai ba ce ba banu isra'il ko kuma su kiristoci sai suka dare su ma gida daban-daban wasu suka ce tun da yana yaro ya yi magana kai tsaye shi ne allah wasu kuma suka ce a tun da ba ta da miji kuma ba mazinaciya ba da jordan allah ne ƙarshe wasu kuma suka ce cikon ukun allah ne su da yan trinity musulmi kuma suka faɗi yadda allah maɗaukakin sarki ya faɗa a kan shi kalimatuhu wa ruhun minhu kalma ce ta Allah ruhi ne daga Allah madaukakin sarki sai ce qawlul haqqi alladhi fihi yamtar duka maganganun da aka kare sai Allah ya ce ma kana lillahi an yattakhidha walada ai bai dace ba Allah madaukakin sarki ya rike da a ce Allah na da da Allah bai dace ba dan duk inda ake samun da rauni da bukata ita ce take kawo ko dai mutum yana da bukata ya ga zuriyar shi ko dai yana da buƙatar ya gani yana da lafiya ko bai da lafiya ko yana da buƙatar idan ya tsufa ɗan ya agaza masa ya taimake shi ko ya rike sana'arsa ko ya rike tsarin aikin shi irin yadda muka wuce annabi zakariya ya yi a shekaran jiya in ya shifti mawali ya min mawali wa kana timrati aqiran fa habli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub wannan ita ce buƙatar da suke sa a samu da to annabi da buƙata baya buƙatar magaji baya buƙatar ɗan tayi baya buƙatar a nuna cewa ƙarfinsa ya kai Allah cikarsa da buwayarsa ta kai yasa ya ce ma kana da lahi an yanta fi da mai subhana sarki ya tabbatar mashi ya ɗaukaka kan abin da jahilai da azalimai suke faɗi ɗaukaka ko wacce take mai girma tsarin Allah idan qada amra in ya zartar da al'amari ya so abu ya faru fa inna ma yaqulu lahu kawai cewa yake da shi kun kasance fa yaqulu sai abin ya kasance shi yanzu kai da in kana so kai abu yakan kwana kana tunani a cikin kwakwalwar ya zan yi ya zan tsara magana in na samu kuɗin ta ina zan fara zai yi daidai ba zai yi daidai ba in gida ce a wace unguwa a wani guri get za a sa ko karamar kofa za a yi ta kalli gabas ko ta kalli yamma kai da za ka yi tauna tunanin a nemi injiniya a rude a sake shi tsarin allah kawai kun fahimta kasance kawai ya kasance to wanda yake da irin wannan tsarin mai zai da ba me zai nemi taimako ba zai nemi taimako ba idan ka ba amran fa inna ma yaqulu lahu kun fa yaqul wa inna allaha rabbi wa rabbukum na wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hada siratun mustaqim na'am to wacce maganar kamar Allah shigo da ita yi cikin maganar Isa ɗan Maryam alaihi salam lokacin da yake ga Allah wa sani bis salati wal zakati ma dum tuhayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya wa salamu alayya yawma wulidtu wa yawma yamutu wa yawma ub'athu hayya sai ce na ne Isa ɗan Maryam to da Allah ya gama shigar da magana sai kuma ya dawo kan magana annabi Isa inda yake ce da banu Isra'ila wa inna Allaha rabbi wa rabbukum tabbas kuma ubangiji na wanda ya halice ni ya kula da ni yake ciyar da ni ya raya ni kuma shi ne ubangijin wanda ke muku dukkanin waɗannan abubuwan shi ne Allah fa abuduhu don haka shi kaɗai za ku bauta ma da haka kenan tun da aka samar da annabi isa tun a ran nan ya tabbatar shi ba Allah ba ne ba ɗan Allah ba ne ba cikon Allah ba ne ubangiji kaɗai shi ke yi shi ya musu shi ya masa sai ce fa abu sai Allah ce hada siratun mustaqim wannan shi ne tafarki madaidaici wanda idan an hau ba a bauta sai a gidan aljanna Allah ta samu hau da kai
فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم فاختلف الأحباب من بينهم sai ƙungiyoyi suka sassaɓa a tsakaninsu wacce maganganu da muka faɗa ƙaunar hakkin lazi fihi yantaro to kiristocin har wa yau a junansu sun sake rarrabuwa a kan annabi isa ɗan maryam alaihi salam masu cewa allah uku ne masu cewa ɗan allah ne masu cewa shine allah dukkaninsu a kan barna suke wanda suka faɗi irin abin da musulmi suka faɗa irin imanin da na tashi lokacin da aka karanta masa suratul maryam sai ce na rantse da Allah annabi Isa ɗan maryam ya ce bai ƙari daidai da wannan gashin na bulalar ba a san abin da alƙur'ani ya faɗa daidai da daidai haka annabi Isa yake kuma na Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa mai imani ne amma tsoron shi kuma talakawansa ya hana iya bayyana imani an samu gunda sarki ya imani tsoron talaka suka hana shi bayyanawa an samu inda talaka suka yi imani tsoron sarakuna ya hana su bayyanawa sai na jashi ya rike mulkin da adalci kuma sai ya musulunci sa a wani don haka da ya rasu wannan allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata asira ya ce ku tashi mu wa dan uwan mu sallah an binne shi a habasha amma manzon allah ya masa sallah a garin madina to wanda suka faɗa irin maganar da musulmi suka faɗa auna su ne masu imani ita fasala fal ahzabu min bayni fa wajhu lil ladina kafaru bane ko azaba tana tabbata ga kafirai min mashhadi yawmin azim a fage ko a inda za a halarci wani rana mai girma ita ce rana na alkiyama Allah madaukakin sarki ka sa ba ma cikin wanda su ga wannan gaskanci أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين أسمع بهم wa absir Allah ya ce asmi bihi za ka yi mamakin jinsu wa absir kuma za ka yi mamakin ganinsu amma a yaushe ne za ka gane jinsu da ganinsu yau ma ya tunana ita ce ranar da za su zo mana yanzu an gaya musu gaskiya sun ki su ci an nuna musu sun ki gani ya ce amma ran da za su zo ƙwaro da ƙwaro za su ga gaskiya za su ji gaskiya yau ya tunana lakin zalimuna yau sai da Allah ce sai dai azzalimai a wannan ranar fi bayanin mubin suna cikin bata wanda yake bata ne mabayyani jinsu da ganinsu ba zai musu amfani ba
وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون الله وأنذرهم kai kuma kai musu gargadi al'ummarka yau alhassarat ranar nadama ranar cizon yatsa ranar bakin ciki in kudiya al'amuru lokacin da Allah zai zantar da al'amarin shi wa hum fi ghaflatin amma suna cikin gafala a nan rayuwar su ta duniya wa hum la yu'minun ko ba su imani ba ma'ana ka ga musu akwai ranar alkiyama ba ta idan ranar alkiyama ta zo Allah zai zantar da al'amarin shi zartar da al'amari shine ɗan aljanna su tafi aljanna ɗan wuta a hukunta hukuncinsu su tafi gidan wuta kuma sai a kawo mutuwa ita ma a kashe ta a wannan rana da aka ɗan daɗi ku ji daɗi ba yankewa ɗan azaba ku sha azaba ba yankewa ine waqt iqdi al-amr wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun duk wannan abin da ake faɗarwa da tunatarwa a nan duniya kafirai suna cikin gabala suna cikin rabin imani don haka a faɗaitar da su a musu wa'azi lalle su dawo cikin hayyacinsu su dawo cikin tunaninsu
إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون الله يقول للك إنا نحن موكل إن جاء الله نحن نرث الأرض mu ne za mu gaje da wa man alaiha da duk wanda yake doron ƙasa wa ilaina yurja'un kuma baki ɗaya dukkanin halitta gare mu za su dawo inda Allah wa da
واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا نعم yanzu Allah madaukakin sarki sai ya shiga kuma sabuwar kissa a cikin jerin girkisoshin da ya kawo cikin wannan sura ya tsaya ya yi magana cewa a wa shawa wa'azi akan bautar gumaka وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون to larabawa suna ikirarin cewa su jikokin annabi ibrahim kuma suna ikirarin bautar gumaka da suke ai sun gaje ta ne a wajen babansu annabi ibrahim to sai allah ya shigo da kisa cewa to ga abin da ya faru tsakanin annabi ibrahim da babansa idan ya wa babansa faɗa a kan bautar gumaka kuma zai kyara ‘ya'yansa inda yana raye inda gaske kuke kuna ‘yan annabi ibrahim ne daga abin da ya faru tsakanin annabi ibrahim da babansa sai allah ce masa da wani kurbil kitabi ibrahim ka ambata ka ba su labarin annabi ibrahim alaihi salam shi annabi ibrahim yana ɗaya daga cikin manya-manyan annabawa da allah maɗaukakin sarki ya yi su a duniya cikin guda biyar cikin kudu da azumi ma'abota daraja da girma da ɗaukaka ma'abota himma guda biyar annabi ibrahim yana cikin su bai wata allah madaukakin sarki wa annabi ibrahim tun da aka mai shi duniya ya zama annabi ya zama shugaban masu tauhidi allah ya bani matsayi na khalil to ba a taɓa turo wani annabi ba kuma sai yana da dangantaka da gidansa da an raba annabta gida-gida amma tun da aka ba annabi ibrahim annabta allah ya ga wata da jajirce wata da kokarin shi da kuma kaunar da allah maɗaukakin sarki ya nuna masa to ba a taɓa yin annabi ba sai dan gidansa ko gidan annabi isma'il ko gidan annabi yaqub duka annabawan banu isra'il sun fito daga gidan annabi ishaq alaihi salam annabi ishaq baban annabi yaqub baban annabi yaqub annabi yaqub shi kuma shine uban sauran annabawa shine ma isra'il din da ake cewa banu isra'ila ya'yan isra'il to wannan shine annabi ibrahim aka ce a bada labarin annabi ibrahim Allah ya ce inna shi kam annabi ibrahim tabbas kana ya kasance siddiqan mai gaskiya ne a zuci mai gaskiya ne a bakin shi siddiq mai gaskiya ne ta gaske nabi kuma annabi ne malamai sukan ce mutum ana kiransa siddiq idan zuciyar shi da harshensa sun yi daidai in zuciya ta saba ma harshe to ba a kiran mutum siddiq ko da abin da harshen ya faɗa gaskiya ne amma abincin ba haka bane to ba a kiran mutum siddiq idan zuciyar ta yadda amma harshen abin da ya faɗa daban baya faɗuwa a matsayin siddiq amma mutumin da ba a taɓa kama shi da ƙarya ba ba a jarrabe shi da ƙarya ba baya ƙarya zuci da waje yanka ɗaya ne to ana kira da siddiq aka ce shi annabi ibrahim kana siddiqa ya kasance siddiq nabiya kuma annabi ne martaba biyu Allah madaukakin sarki ya bada man san martaba siddiqanci da martaba ta annabci kuma yadda zamu bibi tarihin alqur'ani bayan nabiya kuma sannan zamu tada cewa rasula manzo ne tunda shi har a ma sabon littafi an bashi muna karantawa kuma kullum a mutumi su hobi ibrahima wa musa takaddun annabi ibrahim wa musa da takaddun annabi musa to suna barin za mu karanta da shi da wa da ni da mahaifin shi me yace da mahaifin nashi in qala li abihi yace da mahaifin shi ya abaci ya baba malamai suka ce duk mai wa'azi yana da bukatar ya samu usulobi yanzu annabi ibrahim da darajarsa da martabarsa da girman shi baban shi arne ne babban arne shugaban arna ma na gari amma yanzu da zai yi magana ya zauna a gabansa sai ya ce mashi ya abaji ya baba kuma baban ya danganta ya zuwa kan shi babana to wannan kai dan Allah mai Allah zai yi maka a duniya babanka yana musulmi mutumin arziki dattijo ka kasa kiransa da baba yanzu yara Allah mutu ba gaskiya kangararru ne tewa sai dai kaji suna ordiman eh wallahi ordiman yana zaune ba da dabi ina dadi ko a to ai gara ma dadi a turanta da dan dadi dadi dadi a tana nufin baba amma old man tsohon mutum fa wallahi tsohon nan yana nan a zo aika za a kaza ce wallahi ba zai ba old man yana nan amma na dan bata ya bata amma yanzu kaga da arne baban arne ne amma sai ce mace ya abaci kuma sai fara mai da tambaya tambayar da za ta jiyo da hankalinsa shine suka ce ya fara masa da usulubin da hankalin kawai ake bukata a yi amfani da shi baya bukatar ce masa baban ni fa na zama annabi to ta kuma me dan ka zama annabi zai ga masa haka ko amma da ya zama masa ta kofar da shi zai yi tunani a kwakwalwar shi yace ya abaci lima ta'budu ma la yakmaru wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a baba wai me yasa kake bautar abin da baya ci me yasa kake bauta ma abin da baya gani me yasa kake bautar abin da ba zai amfane ka da komai ba iya wannan ya isa wa'azi in yana so ya gane gaskiya da ko ba gaskiya ba idan kowa ya yi bacci ya shiga ɗaki ya kulle sai kira mun ya ce kai wuce sai ji zai amsa ko ba zai amsa ba ya kwana yana kira shi kai da kai nake in bai amsa ba ce na abin da ɗana ya faɗa gaskiya ne lima ta abu ma la wasu mawa inda ta da tsinke za ka kone idanun shi ka gani in yana gani diddakiyar mutum da za ka kone idan za ka ga kyauta saboda ido baya san baki to amma in za ka tsone zai bari a ne kenan abin da dana ya faɗa wannan gunkin haka ne baya ci ba illa ba ce idan baya ji baya gani amma zai amfana sai aka ce wala yuhuni an ka shay'a ba zai amfana maka komai ba in yana gida ba zai hana barawa ya shigo ba in baya gida ba zai hana barawa ya shigo ba idan dukiyar ka ta tara ta ajiye a gaban shi barawa yana zuwa salam zai dauka ya gaba ba wani abu ka gwada ka gani duk ranka ta ajiye mutum mutumi a gona kar ka kuskura biri ya gane da farko yana ba biri tsoro in yayi wannan ga ya hada biriga a gona in suka zo suna gudu amma in suka gane mutum mutumi ne to in suka ɗauka ya sun zo ta gaba sa sun mare ne sun mare ne sai su yi gaba saboda mai layi guni an gashe a baya maka maganin komai aka ce shi ne usulubin da ya fara amfani da shi da abin ya shiga kwakwalwar shi ya fara tunani aiwar tun da gunki nan yake ban taɓa gaya masa magana ya ji ba ba a taɓa abu ya gani ba ko bai taɓa maganin komai ba wannan fa a ƙoƙarin tabbatar wala yuguni an kashe a har sai da aka samu ramar da annabi ibrahim ya ɗauki gatari ya sassare su duka rairar da ba su yi amfani ba duka mutanen gari sun fita bayan gari shi kuma yace a yana dan rahin jin hanzari saboda akwai aiki a gaban shi kan su da dauki gatari fata fata fata fata fata fata duk ya dinkille su da hannu da kafa da ciki duk ya sare ya duba garkame mai ciki kuma ya dora masa gatari inda yana amfani ma yace a'a kar ka dora mun ƙarya rige gatarin sai bari aka dora masa gatarin aka zo aka tarda cewa gumaka an yi fata-fata da su suka ce man fa'ala hadha bi alihatina inna hu la min adh-dhalim wanda yi wa gumakan mu wannan ta'asar ba mutumin kirki bane mai kyauta aka yi ta tattara aka ce sami'ina fatan yadhkuruhu yuqalu lahu ibrahim mun ji dai wani saurayi shine yake aibata su yana cewa ba sa amfani ibrahim din nan da ake magana ne aka ce to a kawo ya bada shaida kai da kawo goma goma haka yace a bal fa'alahu kabiruhum hada wannan katar shine ga hina kuma daga tare a wayarsa fasaluhum in kanu yaqulu amma ba ku yadda ba da kanana na akwance ko tambaye su suka yi jimu yace in kanu yaqulu amma ba ba ku tambaye su ne idan suna magana in ba sa magana a tambaye su sai ka Allah a wani gudun sai ya bada yake ta fannuki su ala anfusihim wa qalu innakum antum zalim suka sadda kai suka yi tunani suka ce ka lalle kai ko a zalimai amma duk da haka sai suka ce za su yi mutuna yanzu ka ga matakin sa na farko akwai ladabi akwai biyayya kuma ya gaya musu la yasma'u wala yubsiru wala yughni anka shay'a sannan sai an bata matsayin da Allah ya bashi yace ya abaci ya أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا
نعم جت يا أبت يا بابا أنا زني هذا كلمة بابا أنا باكيش kuma malamai suka ce kalmar wannan ta baba in dai kana gaya wa babanka kada wata rana ta fita daga bakinka ko ka shekara tamanin jirin da ka je ka gaya mashi baba da 'ya'yanka da jikokinka da tattaɓa in kun kwasa kun je gurin shi suna zuwa ka ji ka ce baba ya ga suna dariya la baba ma ya ce baba shi ba kalmar da za ta burge shi a duniya kamar wannan malami suka ce inda ake fara samun cewa an gane mutum yana da kangara jabbar ne shafi ko asir shi ne ran da ya canza sunan da yake kiran mahaifin shi in kana kiran shi baba baba baba ran da ka ga kayi karfi kayi wani sai ka ce masa dattijo ko ka ce mashi mai gida ko ka ce masa alhaji sai malamai suka ce alamar rashin tarbiyya ta fara shiga ba a canja da kuwa suna inda ba shi in dai ba ka fara to ba za ka kare in ka fara da alhaji to alhaji za ka kare sai dai idan ka fara da suna mara daɗi sai aka samu wanda ya fi shi daɗi ya fi so to wannan kuma sai ka cira da hukuma ba mamaki alhaji kake ce mashi saboda mutanen unguwa haka suke ce mashi alhaji sai ka gane yanzu baba ya fi so kai ka gaya mashi to in ka baro alhaji ka dawo baba to wannan kuma cikar tarbiyya ce da kamala sai ce ya abaci inni qad ja'ani min al-ilmi ni fa na samu wani ilimi ne daga wurin ubangiji wannan magana da kaga ina ma ina matsayin dan a gidanka Allah ya wata alfarma mecece alfarmar Allah ya zabe ni ya bani ilimin da bai ba wa kowa ba yanzu yana so ya gaya baban bayan wancan matsalar da goma kan suke da akwai har da alfarma Allah a gidanka ba inni qad ja'ani min al-ilmi malamin a cika abinda kai Allah bai baka ba wannan aka ce idan ɗa zai wa mahaifi wa'azi babu laifi ya gaya masa baiwa da Allah ya mashi ba kai mai sa kullum in aka yi sallah asuba ba za ka dawo ba ce wallahi baba da yake Allah ya hore ni yanzu ina da haddar izu talatin hine nake zama a masallaci in yi isa talawar izu biyar hine nake magana wannan ba da yawa ce ba ko kuma usulubi ne da zai gaya wa baban da garan da turbe da takura mun da zafin zara mun saboda akwai wata baiwa da Allah ya mu karatun Qur'ani izu talatin yanzu saura talatin in samu hafizi ce to Allah ya albarka Allah ya taya mu wani aka ce babu ne sai ce din ne sai ja'a ne min al-ilmi ma lam ya'tika ilimin da kai Allah bai baka wani kuma Allah na yi shi أي فاعلم أن قد اطلعت من العلم من الله على ما لم تعلمه أنت ولا اطلعت عليه ولا جاءك بعد الله يا بن إلي من دكي بباك يا سندني أبن دكي بكسني الله يا تنكاية دني أبن دكاية بكسي كليك فاتبعيني da aka ba ka bi ka saurare ni ka ji magana ta a hajjika siratan sauya zan dora ta a kan tafarki madaidaici wanda Allah madaukakin sarki ya yarda da shi ai tariqan mustaqiman muwassilan ila nabil maghlub wa najati min al-mahum tafarkin da zai kai ka zuwa abin da ake nema ita ce gidan aljanna kuma zai kubutar da kai da duk abin da ake tsoro na wuta da bala'i in ka bi ni za ka samu insha Allah ta'ala ya ji shi يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا ya ce ya abaci baba la ta abu da shaitan karka bauta ma shaitan yanzu ya kare duk inda ta ga bautar gunki shaitan ake bauta sai la ta abu da shaitan karka bauta ma shaitan karka bata lokacin da duk inda ka ga shirka shaitan ake wa wannan shirka Allah madaukakin sarki ya gaya mana cikin sura da ɗan uwa sun karanta ta suna yawan karanta ta kowane lokaci suratu yasin alam a'had ilaykum ya bani adama alla ta'budu shaytan yanzu ban yi alƙawari da ku ba ku ƴaƴan adam ban gaya muku ba alla ta'budu shaytan kada ku kuskura ku bauta wa shaytan ashe kenan duk wanda yayi kafirci ko shirka tare suke da shaytan in yad'una min dunihi illa inasan wa in yad'una illa shaytanan marida duk wanda ya yi kiran Allah ya kira wani ko da ka ji sunan namiji kake kira shehu wani sahabi annabi mala'ika Allah ce ya dauna illa ina sunayen mata ne suke kira ko dai ya dauna shaitanin marida ko kuma suna kiran shaitan da ya kangare ma Allah madaukakin sarki sai ce maka to ya baba la ta abu da shaitan kar ka bauta wa shaitan inna shaitana kana da rahmani asiya shi fashe ɗan mai zaɓo ne ga Abrahaman sai zaɓi sunan Abrahaman sai ya dangana shi zuwa ga Ubangiji shi saboda ya kwaɗe ta baban zuwa ga neman rahamar Ubangiji inda shaitana kana lil rahmani ai da cewa kana lillahi amma sai sai kana lil rahmani saboda yanzu kwaɗayin rahama ake da neman shirya yace shi fashe ɗan ya kai gari mai rahama wata kaza ya tambaya wai mai rahama shine wanda in an tuba sai ga tuba kaga fassara ta zo akan daidai gaba ta inna shaytana kana lil rahmani asiya na يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا ya ce ya abaci har yanzu dai ya babana inni a kawo an yi masaka azabun mila rahman ina jin tsoro azaba ta shafe ka daga wajen ubangiji na mai rahama duk da wannan jinka da rahamar tashi da tausayin bayi kar ka bari wannan saban ya rinjaye fushinsa ya ma azaba inni a kawo an yi masaka azabun mila rahman ba ta kula da shekaru wani in Allah ya azabtar da kai za ka zamanto maki a za ka zamanto abinci majibinci ga shaitan dama abin da yake da bukata a kan gari a lalace in an lalace an shiga kungiyar shi inni a tsawo ayyana saka azabu min ar-rahman fa takuna li shaytani waliya
قال أراغب أنت عن آه إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا ƙari sai a baban ya ce da shi duk bayan wannan wa'azin da aka yi da jawabi ko ba a rana ɗaya aka yi ba kar ka ɗauka kawai domin nawa ya yi magana a tsakani a mataki ɗaya ba maki sai an yi shekaru ana nan da dawa sannan a matsa nan gaba duk daga ƙarshe kanin abin da mahaifin ya amsa sai ce masa a rarrikun an ta'an ali na ya ce ba wani yanzu kan ni bayan har ƴan ƙanin amuli na tsarin mutum yanzu ba wai hidu gon bai bari ba a yanzu zargin annabi ibrahim ke yanzu ga kullun har ka girma yanzu wannan gumakan har kankamin su kake a rarrabun anta an alwa kana kankamin alloli na ne kanke ba har ga yanzu manya kenan ko sai ce la illam tantahi la illam tantahi in baka daina ba baka daina wa'azi ba baka daina kankamin su ba baka daina zagin su ba baka daina aibata su ba baka daina gaya mun kana da karatu da ilimi ba la arju mannak wallahi zan jefe ka malamai suka ce la arju mannak ko dai in gaya ma bakakken maganganu da harshe na za ka ci cin zarafi da cin mutunci ai zan zage ka in aibata ka in tsine ma haka iyaye suke kowane dan sai ga mutum ce kai a tsine maka in iyaye suna wasa da wannan kalma ko suna ma ya barazana da ita ita ce kalmar la arjuman nan wasu malaman suka ce yana nufin zai tsine mishi ya gaya mai bakakken maganganu kuma ya ɗauki duwatsu ya jefe shi da shi la arjuman nan sai ce wa hajurni maniya ka kauce ka kauce ka bar inda nake maniyan suka ce dahar ka ɗauki tsawon lokaci ba na ganin ka an yi bihi ba na so ma sake ganin ka wa hajurni ka kaurace inda nake maliya ka yi tsawon lokaci ba na so in ganka wasu malaman suka fassara maliyan abadan har abada kar in sake ganin ka yanzu an zo gurin da za a yi baran bar shi ba zai daina bautar roma ba shi kuma annabi ibrahim zai dawo ba zai dawo ba sai ce to mushata wa hajurni maliya ka bar gidana har abada kar in kara ganin ka
قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا
قال سأنبي إبراهيم السلام عليك أمن شاء الله تبتع عليك الله تعمى سيئة لك الله تعمى نسوة الله يكون تزوجيتك تلك السلام تنادوا سلام عليك الله يكون تزوجيتك ya ce kuma zan yi abin da ka faɗa amma duk da haka zai sa an tarrafiru laka rabbi zan nema maka gafarar ubangiji na san kana kuskure na san ba daidai kake ba zan daga hannun roƙi ubangiji Allah ya shirye ka Allah ya gafarta maka innahu kana bi hadiya lalle ubangiji na ya kasance mai amsa addu'a ne a gare ni wata malama ta fassara kalmar hadiya ai Allah Ubangiji ya saba min da karba in dai na roƙa to zai ba ni sai ina mutane ne haɗi Ubangiji yana karɓa addu'a ta zan roƙe shi ya kai ma ya shirye ka ya dora ka akan ne alhafiyu wasu kuma suka banda banda da cewa annabi ya hatamu bi amri wanda yake kula da al'amarin ka yake haba haba da kai to shi ne ake kira alhafiyu to annabi Ibrahim ya bar gidan mahaifin shi ya yi kuma tafiya ta kwanaki da watanni da shekaru bai da gida mahaifin nashi ba kuma har Allah madaukakin sarki masa zuriya Allah ya ba shi ƴaƴa an ce a tsawon dama ɗaukar lokacin da aka yi duk Allah bai ba shi haihuwa amma da Allah ya aka kore shi aka ce ya bar gida sai Allah ya canza masa da abin da zai zama kuma da yanzu ina bakin cikin bana ganin mahaifi sai Allah ya baka da zai iya ɗauke maka wata damuwa to a dalilin ya rasa mahaifi ta dole sai Allah ya masa arziki da samun yara guda biyu sai yara kuma aka ce masa zai aihu shi ma zai sake aihuwa a bayansa za a samu zuriya fa basharnahu bi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub sai bushara aka ce an masa bushara da samun annabi ishaq a bayan ishaq sai aka ce akwai yaqub wanda da yaqub annabi yuqab lahu wanda zai samu ƴaƴa da zurfi annabi Ismail ya haifi da ɗaya annabi Ishaq ya haifi da ɗaya Yaqub Yaqub da ya tashi haihuwa da ya da haifi zarata samari guda goma sha biyu ɗaya a cikin su annabi Yusuf sauran yan uwan guda goma sha ɗaya malamai suka yi ta tattaunawa annabawa ne ko ba annabawa ba ne amma duka annabawan banu isra'ila da kaji dubu da kaza to duka daga cikin gida annabi ya rasu sallallahu alaihi yasa aka kira yaqub wanda zai yi zuriya da baya saboda a nuna masa in ka bar abu dan Allah to Allah zai canja maka wannan abun da kai asara a kan shi yace inna kana ni ma zai ce wa atazilu wa a'tazilukum wa ma ta'budu وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا سيتي وأعتزلكم كما ذنكو تيمو وما تعبدون من دون الله da duk abin da kuke bauta ma ba Allah madaukakin sarki ba wa mata da auna min dunin nan da duk wanda kuke kira ba Allah madaukakin sarki tun da ka ce wa ajurni sai ce zan baro a atazirukum kalmar ku ta izala ko wa a atazirukum zan kauce mu wa ma tad'una min dunin nan da duk wanda kuke kira ba Allah ba yanzu ba kai kadai ba har mutanen gari har fadawanka har abokanka har gumakanka duka zan kaurace mu da duk wanda kuka kira ba Allah ba shi ma na hada hada ne a hijira wa ada rabbi zan kira yi ubangiji na asa Allah a kula bido a da rabbi shafiya ina sa rai ba zan zama tababbe da kiran ubangiji na zan roki Allah Allah ya dace da ya shirye ni ya bar mafaka ya bani kariya kuma ba zan taɓa da kiran ubangiji na فلما اعتزلهم وما يعلم نعم فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا نعم ده المؤذن سورة أنا باقي على أرهو لكم هو باقي tun kwanaki na ce a ba a rama ruwan da baya kare alwala ko ya kare azumi ba a gani da nake da ko na yanzu a rama ya bata sau biyu a karbu kalla falamma atazalahum wa ma ya'buduna min dunillah Allah ce da ya kauce musu da duk abin da suke bauta ma ba Allah madaukakin sarki ba sai ce wa habna lahu ishaq sai Allah ya masa arziki da samun da ishaq da ya nema ya rasa yanzu da ya kauce musu ya bar su kuma dan Allah da Allah bai bai wa Ishaq wa Yaqub annabi Ishaq ya fi da annabi Yaqub wa Yaqub nafila aka ce annabi Yaqub ya zama to nafila dalilin da yasa aka ambata masa Ishaq da Yaqub saboda Yaqub din za a haife shi ya zama annabi tun annabi Ibrahim din yana rai in ba da haka ba da an hada da Yusuf an yi Yusuf annabi ne to amma ba zai zama annabi ba lokacin da annabi ibrahim kirahi sabon saba a mace ba sai aka ce wa yaquba na fila wani gure ce wa kullun ja'alna nabiya kowanne cikin su Allah maka annan ne ma ko wa kullun ja'alna nabiya kowanne a cikin su Allah ya ce ya mai da shi annabi annabi ishaq annabi annabi yaqub annabi wa habna lahu wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum لسان صدق عليا Allah ya ce wa wahabna lahum bi rahmatina muka ba su cikin rahmat yanzu har yanzu nan muna jin rahmar Allah madaukakin sarki yasa aka ce ita wannan sura ta zo ta yi bayanin yadda Allah ya tausaya wa manya manya cikin annabawan shi ya kula da halin damuwar da suka shiga da ciki ya ba su dauki a ciki yanzu wannan damuwar ya kasa fahimtar juna ni da mahaifin shi Allah bai ba shi zuriya ba baban ya kone shi sai Allah ya masa arziki da ba da ta samun zuriya wannan zuriya aka ce annabawa ce sai Allah kuma ya ce wa wahadana da mun rahmat muka ba su cikin rahmar mu annabi Ibrahim ya samu rahmar ya zama to annabi Ishaq ya samu rahmar ya zama to annabi Yaqub ya samu rahmar ya zama to annabi wa hamna lahum bi rahmatin وجعلنا لهم لسان صدق الله تكون muka hore musu harshe na gaskiya mai fadin gaskiya ambatan Allah da tsayawa akan dokokin Allah madaukakin sarki aliya wanda yake kuma tabbataccen matsayi ne da mukamin Allah madaukakin sarki ya ba su na واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا na'am can da Allah madaukakin sarki ya ce wa ja'alna lahum lisana sidqin aliya Allah ya ce mun sanya musu harshe na gaskiya madaukaki me yake ne duk inda za a ambace su to za a ambace su ne da dadi da yabo ba a faɗa da mummunar magana a kansu an ce tun da annabi Ibrahim ya zo bar duniya ba a taba zagin shi ba in na ce ba taɓa zagi shi ba shi ne a samu wasu al'umma da suka isa a ambace su ce su suna faɗa da annabi ibrahim suna zagi su ba a samu ba to manya manyan addinai guda nawa ne guda uku yahudawa sun ce nasu ne nasarawa sun ce nasu ne musulmi muka ce namu ne Allah kuma ya ce inna aulan nasi bi ibrahima lallazina lallazina tabauhu lallazina tabauhu wa hadha an-nabiyyu والذين آمنوا يدخل في ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما kaga an ce mushrikai cikin yahuda suna dukiya nasu ne Allah ce ba naku ba kiristoci suka ce nasu ne Allah ce ba nasu ba wa ya fi cancanta da annabi ibrahim ya ce musulmi su suka fi cancanta da shi to kaga da annabi isma'il a da annabi ibrahim da annabi ishaq da annabi yaqub dukkan yabon su ake saboda duka suna cikin annabawan banu isra'ila suna yabon su mu kuma musulmi la nufarriqu baina ahadin min rusul ba ma rabewa da ɗaya daga cikin annabawan Allah kowanne na gari kowanne namu ne wanda Allah da mun lisana sidqin hadiya suna samun yabo mai girma da abato mai girma sai Allah ya wasu fil kitabi Musa ba kuma ba su labarin annabi Musa alaihi salam alawar annabi musa da zuwa wannan surar a dunkule a takaici in muka yi cikin surar da baha kuma sai allah ya buɗe labarin wata hikima ta alƙur'ani ba annabin da aka maimaita kissarsa a cikin alƙur'ani irin da annabi musa zai tsuke zai buɗa annabi sai ya tsuke sa sai ya bada kulasan abin da ya faru ya ce yana hukana mukulasan shi kan ya kasance tsarkakakke ne zaɓaɓɓe ne tatacce wa kana rasulan nabiyya kuma ya kasance manzo ne kuma ya kasance annabi mursali ne annabi ne yana da sabon littafi yana da kuma shari'a da ya tabbatar ta annabin da yake gabansa wa kana rasulan nabiyya na'am وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نبيا Allah ce cikin labarin annabi Musa na dainahu mun kira shi min jane da ƙurin aiman daga ɓangaren dutse na dama ya ce min yi kira annabi musa zuwa ƙurin sinin inda za su tattauna da ya zo ƙurin sinin ta ina za su tattauna da allah sai yake cewa min jane da ƙurin aiman daga ɓangaren dutsen hannun dama wa qarrabnahu mun kusanto da shi zuwa gare mu najiya a matsayin abokin tattaunawa ya zo kusa allah madaukakin sarki ya tattauna da shi Allah madaukakin sarki ya bada labari saboda kusanci da zafin zatin zancen Allah nan Musa ce da Allah wai da kai yake magana tabbas ce da ni kake magana balan ma ja Musa da mai qatina wa kallama rabbuhu qala rabbi arini amri ce da kai nake magana da ni nake magana yace to Allah bari in ganka haka muka faɗa a karatu ko duk dan adam idan ka bani to so yake samu gani annabi zakariya da aka ce zai haihu sai ce a nuna masa aya annabi ba aka ce za a haihu mata to ce Allah nuna mai yadda take raya mata yanzu kai ka yi zancen Allah ka bai aka yi zance ce Allah yanzu wannan da kai nake magana da ni muke magana to iya matsayin da rage masa a duniya ga ubangiji sai ce are ni an buru ilai sai ce wannan kuma nan tara ne walakin yanzu ina da jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa ta'ala amma wannan dutsen da yake gefe inda muke tattaunawa kalle shi in har ya tsaya a inda yake ba zan wata rana to kai ma za ka iya gani amma a yanzu ba ka da karfin da za ka iya kallon waye ubangiji wala ba ka ba Allah ce falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra musa sa'iqa Allah yana dan yayewa wani dan haskensa ne ya bari ya hau kan dutsen hasken yana taba dutsen dutsen kawai yana nisa ya zama gari annan musa da ya ga dutse duka da an yayi laushi sai ya faɗi yana mai sujada kharra musa sa'iqa a suwe ya faɗi inda ya yi sujadar ma da da hayyacin sai ya ciki gaba da abu ya faɗi wa harra musa sa'iqa falamma afaq me ya farfado sai ce subhanaka tubtu ilayka sarki ya tabbatar maka Allah na tuba Allah ba za a yi gani ba amma da mun kawo da ce kun zamani wai shi sai su shi ne da ya zama Allah yana da musa ba ganin Allah aka ce bai isa ba ba lokacin ba ne ba a rubuta ba za a gan shi a duniya amma da kuma shehu yana zaune yana wurdi abin mamaki ta sabai to a kake a wurin lintu Allah yake ko kuma kan zai ke a wurin lintu in ya tashi yanka da mai zai yanka to bismillah kuma mai zai fito shi sa wato zai ga wani lokacin akwai rinin hankali mutum irin ga babansa kun san babansa kun san baban shi amma sai zai zauna kawai ya baza riga kuma riga ta fa irin taku an yi ta ita ma da auduga ko da polyester kuma ya zauna can yi ne Allah ko ga ana durkusa ana shehu ana neman karawa amma yanzu nan haske ne musu da zai dauka ba ja'alahu dakkan wa kharra musasaika Allah ya zama da shi da tattauna gare shi a nan usulubi na alƙur'ani sai ya gaya maka min janibin kumin aiman daga ɓangaren dutse na dama an dubbe wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake bada labarin annabi Musa sai Allah ya ki ce mashi aiwa ma kunta bi janibin kumin aiman sai aka ce wa ma kunta bi janibin gharbi sai aka ce ai baka ɓangaren yamma da dutsa malamai suka ce qur'ani baya amfani da kalma matsawar za ta bada mummunan fassara ga annabi a nan da yake tattauna ake da annabi musa a nuna matsayin sai aka ce annabi musa an kira shi ta bangaren dama da ake ba manzon allah labarin ya ba da tarihi sai ake ce ai ba ka bangaren dama lokacin da muke tattauna da annabi musa wata kin ansa za ta zo bangaren yana bangaren ina kenan na bangaren hagu tun da baka bangaren dama kenan kana bangaren hagu tun da kana bangaren hagu kenan kana cikin ashabu shimali sai Allah kwata kwata ya ki amfani da dama da hagu sai ce wa ma kunta min janibi da dalbihi tun da yammar damar a can tana daidai da mai aka amfani da kuma garbi janibi da dalbihi shi yasa Allah in dai magana yake da annabi shi to duk kalmar da za ta bada suka Allah bai amfani da ita a can gurin sai ce wa na dai nan mu bi janibi ko da ayman ko qaraba na mu da wa habana lahu Allah ya ce mun bashi min rahmatina ita ma sai da mai ta mana ba amma a ciki akawu haruna nabiya annabi haruna a matsayin dan uwansa a matsayin annabi shi annabi musa shi ne ya daga hannu ya roki Allah wa ja'alni waziran min ahli haruna yace Allah ka bani mataimaki a cikin ɗan gidanmu yasa duk wanda ya samu dama aka ce yana san ɗan gidansu rena shi a kai duk wanda ya samu dama aka ce yana son yan gidansu rena shi aka yi wa ya kamata ka so ne a farko yan gidanku kuma inda za ka yi dan adam munafiki ne idan Allah ya baka dama yan uwanka suka yi adawa da kai ce a gidansu ma adawa ake masa to kuma ya in yi gwaninta a gidansu da kara masa adawa za ku zage ko munafurci a ciki so wata karanta tarihin annaba yana karanta maka akwai gyare-gyaren da ya kamata mu su a cikin rayuwa abin da ba a so shine ka fifita yan uwanka ka ba su haƙƙin da ba su cancanta da shi ba ka danne masu haƙƙi dan ba ɗan gidan ko wani bin abin da ba a so amma cikin arzikin da Allah ya baka in ka ba babanka ko ƙananka ko babanka ko ɗanka menene ne in babanka ko ɗanka ko ɗan uwanka ya ji daɗi menene ne in ka sai mota ta miliyan goma za ka ba da ta miliyan hudu sai ka ba kananta ba ka ba limamin ku ba ya yi daidai ko bai yi ba ya yi daidai in kana da babur ne kace to kai liman yi hakuri da wannan shi ma ya yi daidai Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi malamai suka ce ba wanda ya nemi alfarma a duniya mai girma Allah ya yi masa saboda annabi Musa alaihi salam duk abin da muka nema a duniya ba wanda ya kai irin na annabi Musa ne shi sai a maida dan uwansa annabi aka ce an maida to akwai nutsayin da zaka samu a duniya babu sama da wannan shine cewa wa habana da rabbil rahmatin mun ba annabi Musa cikin jin kanmu da tsafayin mu mun ba shi annabi Harun dan uwansa a matsayin annabi annabi Harun sama yake da annabi Musa a shekaru ya girma annabi Musa amma da aka tashi za a ba annabi sai aka ba annabi Musa da ya tashi neman agaji sai ya ce Allah ba yayana ashe kenan dan ka samu dama kar ka ce to zai nan kasa za ka ji da su ka nemi na sama idan Allah ya baka sarki babu laifi ka duba kanan babanka da waye zuma ya ka ba su waziri da galadima da babu laifi in Allah ya maka gwamna za ka ba da advisor da kwamishinoni in babanka ya cancanta kawai ka ce baba ka kawo CV ka me matsala in aka auna CV ce ya yi nauyi ya cancanta yana sai rike mun filo box ko ka rike sai ka ka rubuta ni na eh cin adalci inda wanda ya cancanta ba shi ba ya fi cancanta ka ba shi shine da matsala za ta taso ɗanka na cikinka da ta haifa aka nemi takarar program ko aka nemi vice chancellor yana da duk abin da ake nema kuma sirrinsa da kwari ni ne a gaba dan ɗanka ne ka hana in ka hana ka zalunce shi ko ba zai manta ba duk ran da Allah ya yi masa BC in baka yi wasa ba ya ce ba bai Allah ya bani ba bai Allah ya bani ma'ana kenan da san da kamun ba daidai ba ko daidai yanzu Allah ba ne shi yasa malamai suka ce duk alfarmar da ka samu in dai danginka da ƴan uwanka sun cancanta ka dama da su kuma a sadaka ta fi kowace girma da alfarma in ka ba abokan ka sadaka ce amma in ka ba ƴan gidanka rijiji kake da abu Allah madaukakin sarki ya samu gyara aya ta karshe sai mu kwana a kanta ita ce mata karshe ko wa kana sadiqa wa habana da bi rahmatina akahu haruna nabiya cikin rahmar muka bashi annabi Musa aka bashi annabi Haruna a matsayin annabi Allah madaukakin sarki ba wani ikon fa'idantuwa da azadubba da ilimi da ladubban da ke cikin rayuwar waɗannan annabawa Allah ka ba mu ikon kwaikwayo da su mafi kololo kwaikwayo da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ka rayu mu akan musulunci ka kashe mu akan musulunci Allah ka kai mu aljanna da rahmar da jin danka Allah madaukakin sarki ka ji kan iyayen mu Allah ka gafarta musu waɗanda suke raye da mu da su Allah ka ba mu ikon cika da imani Allah ka ba mu damar makwabtakar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin jannatul firdaus Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali cikin wannan ƙasa ta mu masu dukkan addu'o'i na alkhairi ubangiji Allah ka biya musu masu damuwa ubangiji Allah ya yaye musu damuwa Allah madaukakin sarki ya saka wa kowa da alkhairi na ga yan uwa sun zagaya da taimakon Allah ramma yanzu ya zama official Allah rama yana neman ruwa wanda bai karya azumi Allah makwabin sarki ya saka da kai subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahi rabbil alamin ga wani ya rubuta takarda da neman addu'a yana da mara lafiya yana neman addu'a Allah ya yaye masa ta ubangiji Allah ya bashi lafiya Allah ya yaye masa Allah ya sa ya zama doka fara wa alaikum assalam
mahaifa kayan magana da mahaifa suna kira mahaifa a mahaifan ka kira mahaifan ka suna na na eh a shi ba ba shi yake sa wata sunan da shi yake so da haka sunan da uba ya sa shi wanda uban ya rusa da haka shi zai kira nasa da shi amma wata ba zai ce ba baba ya canza masa sunan da ya sa masa ba a yi fara shi ladabi sai da in shi baban ne da kansa ya juya da wannan ba maki daga baya sai ya samu mukamin darakta in ya kira da darakta saboda yana jin daɗi wani uban ne ya canza amma ɗan ya ce canza mu ba a yi wallahu a'lam dama ai kun yi da gangan hajiya na ji ba haka ya kamata a Abdullahi barwanin magana ma'ana ta ne mana an samu ba an samu yawa ana da na kun iya kun sai ga kun ne na jikin ba da kan gani ne dan dole da kuɗi kenan an bashi an bashi dubu biyar da sha ruwa na je ko kwana biyu kenan da zo na kuma mun haɗa an bashi magana da ko ne ba ko kai zan ba da ruwa dubu biyu da wani da ita ba lura ba lura ba lura shi ne yake da gobe ne shi yasa na ce ba a yake ne da mun da mun ake a za mu neme shi a bashi
ba lura
yana wani da yawa kuma sai ai wai mota da da a can mutum da da alhaji alhaji ka jira sai ga shi a asibiti za mu karɓa za a sai ga bashi mutum da mun kawo mu haɗa wai yanzu ba ba kuma abin da mun yi ne kuma ba a ce ba ba na ba su yi an yi ne bare da ake akwai dama ma'ala su muhimman ai kawai a ce abin da ya fata a ce ya ba mata ka kashe ta ne
in zama mutanen da yi don tuno ko da bashin bisa da kuma yawa ba ke bayan ne ba kari yawa da kuma ina lura ba
dakta a kashe a ta wani zuwa kuma ya ta zama da kuma
wannan wayar malam ce wata na